أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu dama haduwa a wannan rana mai albarka ranar litinin biyu ga watan rabiul awwal shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga 19 ga watan oktoba shekara ta 2020 a cikin karatun littafinmu na nuniyatul qahtani wannan cikin ikon Allah da yarda shi zai zamanto zamanmu na 29 a cikin wannan littafi a satin da ya wuce mun tsaya a baiti na 354 yau cikin ikon Allah da yarda shi zamu tashi a baiti na 355 يقول محمد القحطاني أيقن بأشراط القيامة كلها واسمع أديت نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وحول دخان وخروج يعجوج ومعجوج معا من كل سبع شاسع ومكان ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان وذكر خروج فصيل ناقة صالح يسمو الورى بالكفر والإيمان والوحي يرفع والصلاة من الورى وهما لإقد الدين واسطتان يقول محمد القحطاني أيقن بأشراط القيامة كلها أيقن بأشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني واسمع كل نصيحة وبيان كالشمس تطلع من مكان غروبها كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وحول دخان وخروج دجال وحول الباطل وخروج يأجوج ومعجوج معا وخروج يأجوج ومأجوج معا من كل سبع شاسع ومكان من كل سبع شاسع ومكان
ونزول عيسى قاتلا دجالهم ونزول عيسى قائلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان يقضي بحكم العدل والإحسان واذكر خروج فصيل ناقة صالح وخروج الرسيل ناقة صالح يسمو الورى بالكفر والإيمان يسلم الورى بالكفر والإيمان والوحي يرفع والصلاة من الورى والرحم يرفع والصلاة من الورى وهما لإقد الدين واسطتان وهما لعهد الدين والصلاة زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiki na ɗari uku da hamsin da biyar a nan malam ya shiga cikin wani zance na ashiratu sa'a alamomin tashin alkiyama ashratu as-sa'a yace aikin bi ashrati as-sa'a ki- qiyamati kulliha kai yaqini kai imani da alamomin tashin alkiyama dukkan su da suka zo a cikin alqur'ani da hadisi wasma kudita nasihati wa bayani kuma saurari nasihata Allah ya shirye ka kuma ka saurari bayani na Muhammad Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala a cikin wa'innan abiyatin ya fara zance akan alamomin tashin alkiyama kuma ya ce ya kamata mummuni ya yi imani da alamomin tashin alkiyama da imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ko kuma wanda ya inganta a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su wayannan alamomin tashin alkiyama guda biyu ne akwai alamat al-kubra akwai alamat as-sugura yana akwai alamomin tashin alkiyama kaɗan ga wannan ƙanana kuma akwai alamomin tashin alkiyama wanda yawa ne yana su ne alamat as-sugura da alamat al-kubra kaɗan da yawa shi kuma nazum anan ya faɗi alamat al-kubra ne a cikin wa'annan abiyatan bainama hunaka alamat as-sugura daga cikin wannan alamomin as-sugura ya kamata mutum ya san su kuma ya imani da su akwai daga cikin alamomi na tashin alkiyama ƙanana aikowa annabi sallallahu alaihi wa sallam tun da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo to yana nuhin da nuna alama guda daga cikin alamar sugura na tashin alkiyama ya yi don saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bu'istu ana wa sa'a ka hataini bu'istu ana wa sa'a ka hataini an aiko ni da ni da tashin alkiyama kuma hallo kamar haka aka ce wa shara bisababa wannan yayi ma ya nuna manuniya da alwusta sai haka kenan tsakankanin shi kenan tsakankanin su kenan ƙurbu kuma kenan a yana nufi akan cewa aiko bi isatar rasul sallallahu alaihi wasallam min alamat aw min ashrat as-sa'a as-sughra yana daga cikin alamomi na tashin alƙiyama ƙanana bayan wannan akwai inshiqaqul qamar tsagewar wata da aka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata ya tsage inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iktarabati sa'atu wa inshaqqal qamar a kiyama ta kusa fa tunda wata ya tsage tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana banda bisatar rasul sallallahu alaihi wasallam banda inshiqaqul qamar yanzu kuma hallo shine hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ka lissafa abubuwa guda shidda yana daga cikin alamomin tashi alkiyama kanana abubuwa guda shidda idid sittan bayna yaday sa'a hadisi ne ingantacce na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ce mauti mutuwata mautin rasul sallallahu alaihi wasallam min ashra as-sa'a as-sughra موت الرسول صلى الله عليه وسلم متوى تمنزا الله صلى الله عليه وسلم وكان من أعظم المصائب التي ابتلي بها المسلمون mutuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tana daga cikin manya-manyan masibu da aka jarabci musulmai da ita walan yuktabu bi musibati azam min wafati kuma ba za a jarabci musulmai da wata masiba ba kamar wannan mutuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi da Tirmidhi ya rawaito a cikin sunanihi daga hadisi Anas bin Malik yake cewa lamma kana al-yawm dakhala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam al-madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga garin Madina أضاء منها كل شيء كومي سيدي هسكي فلما كان اليوم الذي مات فيه أما كما راند النبي صلى الله عليه وسلم يموت أتكين ونم مدينة أسلم منها كل شيء كومي هيدي يدو مسلم يا رويتو أتكين لتانش إنغنتتي daga hadisin Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi annab Abubakar yake cewa bayan mutuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata tsohuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa da shi da abubakar da umar suna zuwa suna yawan gaida ta sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu abubakar ya jima bai tafi ba umar hallo ya jima bai tafi ba sai ran nan abubakar sai ya tuna sai yake ce ma umar in talik bina ila ummi aiman nazuruha kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazuruha to mu tai wajen ummu aiman mu ziyarce ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ziyartar ta falamma tahaina ilaiha abubakar yake cewa lokacin da muka isa wajen nan nata ummu aiman fa qala laha bakat sai ta fara kuka duk mata bin su su biyu sai ta fara kuka ta tuna wani abu fa qala laha alul islain sai abubakar da umar sai suka gaya mata ma yubki ki miye yake baki kuka bari kuka ma inda Allah ya khairu rasulihi abin da yake wajen Allah ya fi mai alheri annabi sallallahu alaihi wasallam to ta fi mai alheri yana ar-rasul fil janna manzo Allah yana cikin aljanna wa qalat sai tace ma abiki Allah akuna a'lam annama inda Allah ya khairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ina kuka bane ba dan bin san ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin aljanna ba ina kuka bane ba dan bin san ba tanadin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam na alkhairi a wajen Allah wa innama walakin abki an alwahi qad inqata min as-sama yace ina tace ina kuka ne dan saboda kawai wahayi ya yanke bai sabkowa yanzu shikenan a sabko da wahayi to an ida kenan yana daga cikin min alamat as-sa'a as-sughra abubakar yake cewa bai san ba ba mu san ba da ni da umar lokacin da muka kwashe da kuka hannu tare da wannan tsoho da ta fara kuka da muke hana ta kuka kenan yana daga cikin alamat as-sa'a al-kubra mutuwa ta manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata gare shi kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ilga mutuwar shi na abu na biyu da ya ce cikin shidda sai manzon Allah ya ce fatahul baitul maqdis bude masallacin qudus kuma an bude masallacin qudus a lokacin Umar bin Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi sai abu na uku mutani ya abuz bikum ka qasil ganam wata alloba wadda zata zo zata ringa kashe mutane da dama kuma tabbat an yi wannan allobar ibnu hajar yake cewa رحم الله تتبتع قريشي إن هذه الآية ظهرت في طاعون أمواس في خلافة أمر خلافة أمر أني وني اللغة أني وترش اللاتية wanda mutane da dama suka rasu daga ciki akwai manya-manyan sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga cikin wannan sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ala rasim akwai abu ubaida bin jarrah abu ubaida yana daga cikin asar mubashiru na biljanna daga cikin wannan annobai ta tahile shi da ma'azu bin zabal babban sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da da sauransu sahabbai da dama wanda suka tahi ana cewa a cikin sira wanda suka mutu a cikin wannan alloba a cikin wannan mutuwa wannan alloba wannan ciwon da aka yi a cikin kan halifatu umar hamsa wa ishiruna alfan hamsa wa ishiruna alfan kina ce hamsa wa ishiruna alfan suka rasu a cikin wannan allobai kenan dubu ishirin da biyar suka rasu a cikin wannan allobai minal musulmi na daga cikin musulmai kenan bayan mutuwan manzan Allah bayan bude baitul maqdis bayan kuma hallo alloba da ta zo a lokacin Umar yanzu abu na hudu shine istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajul mi'atu dinar fa yazallu sahitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamar tashin alkiyama kanana kudade za su yawaita har sai an ba mutum dinari dari ya ce kai ba so ya ringa gani a a kama rena mai wayo ka huto da kudinka kana mai neman sadaka ka rasa wanda zai amshi wannan sadaka a nan malamai sun yi fasara da dama kamar haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan abu kuma wannan abun ya afku a zamanin lokacin futuhat da aka yi na sahabbai bayan lokacin da umar ya hau hidafa an buɗe gari ruwa da dama mutane sun shiga addinin allah jama'a jama'a shi kuma an ce a jama'a rahama kai har aka samu ana tafiya ana tafiya har aka samu khalifa ahad umar bin abdulaziz rahimahullahu ta'ala umar bin abdulaziz lokacin da yana khilafa shine ake ce ma al-khalifa al-khamis dan saboda ya yi aiki ya jajirce har ake kashi cikin wannan khulafa'ur rashidi sai ake kawo su bayan su ake ce al-khalifa al-khamis sai ya zo cikin kasuwa ya rinka ina mai son a ƙara mai jahari a bashi sadaka in ya wannan ya kawo a ce babu ina mai son sadaka a bashi ina wanda ya karya a bashi ko waha ya shurbe su wannan yawo wayan su malaman suka ce a'a kuma sai ya zo ma a ƙarshen zamanin kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi a cikin sahihul buhari daga abu huraira da Allah ta tabbata a garshe ke cewa la taqumu sa'atu annabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yuksar fikum al-mal al-qiyama bata tashi har sai dukiya ta yawaita fayufida hatta ya humma rabbul mal man yakbal sadaqatahu kudi ya yalwata har sai mai kudi ya huto yana neman wanda zai amsa sadaka shi a ga amsa wannan sadaka yana daga cikin alamar tashin alkiyama wa hatta ya ariduhu fa yaqulu allazi ariduhu la arbali bihi banda da bukata tahi tahi da wannan kudin naka banda bukata kenan wannan shine abu na hudu daga cikin annabi sallallahu alaihi ya ce a lissafa abubuwa guda shida mutuwa ta baitul maqdis annoba za ta kashe mutane da dama dukiya ta yawaita ha'a ne wanda za a ba bashi ko kuma wanda za a ba sadaka a rasa sannan kuma haka abu na biyar shine fitnatul la yabqa baitun min al-arab illa da halatu wata fitina za ta afku ba ta bar wani gida daga cikin larabawa ne ta shiga kowane gida malamai suka ce wannan tun da aka kashe umar wannan fitina shine ta shige su har yau a aka zo aka kashe usman bin affan ake ta cin juna a yi wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wa ma ta biya hamilan fitan sai abu na shidda sannan hudna ta kunu bainakum wa baina bani sakar bainakum bi ma'ana al-arab wa bani sakar bi ma'ana ar-rum kenan dan rikici za a yi tsakankanin larabawa da abu kuma hannu a dawo kuma hannu a sasanta wa'annan su ne abubuwa guda shidda daga cikin alamu na tashin alkiyama kanana sannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama kanana illatul ilim karancin ilimi za a ɗauke ilimi wa kasratul juhal jahilai su yawa wa kasratun nisa mata su yawa wa killatun rijal kuma hannun maza su kaɗanta su zama to kaɗan wa zukuratul masajid da a ringa yawan ma masallatai a ado wa kasratul zilzal a ringa yawan tambarema jesa da girgiza da ƙasa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana wa taqarubu zaman da kusantawan lokaci ka ringa ganin awa guda ta koma kamar segon guda ka rinka ganin sati guda ya koma kamar kwana guda ka rinka ganin wata ya koma kamar sati guda yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana wa an tali da al'abata rabbataha kuma hallo da bawa ta aiki uwar gidinta malamai suke fasara a nan da dama babbar fasara ta alfukaha suke cewa kamar misali uwa ta aihidiya kuma hannu wai uwan nan batta da yanci akan wannan diyar data sai abin da diyar take so za a yi sai a ga yara ne wai suke ba uwayensu ordin ba uwaye ba ne suke ba yara ordin wa an tara kubbatul urrat da mata su ringa tafiya kasiyatul ariyat zir yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama kanana wa zihabul amana da amana ta tahi mutane ba a san komai ba cin amana to wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana wa isnadul amr ila ghairi ahlihi da aba eh, mutane shugabancin da ba za su iya ba misali an ɗauko koya na kwan an ba wani wanda bai bai iya koyawa ba ko kuma wanda bai iya aikin likita ba an sa shi cikin aikin likita ko kuma a'a wanda ba iya jagoranta al'umma ba an zo an sa shi an ce shi je jagoranci al'umma duka yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana suna da yawa sun kai adadin su ya kai hamsin alamata da sugura adadu ha ya zida ala hamsin sai mana anan shi dai ya fara ba da alamata al-kubra yanzu bayan mun ga sugura yanzu mana ya fara ba da alamata sa al-kubra alamomin tashi alkiyama manya sai mana ya ce ka shamsi tatlu min makani gurubiha kamar ranar da zata fito daga inda take fadawa wa kurushi dajjalin da fitowar dajjal wa haulu duhani kuma hannu da tashin hayaki anan malam ya kawo abubuwa guda uku zan mu gani bar annasin fi al'alamat al-kubra wa hiya allati tadammanaha hadis huzaifa bin usaid al-ghaffari malam ya fara zance akan alamomin tashin alkiyama manya wanda sun zo a cikin da sahabi Huzaifa Usaid al-Ghaffari ya kawo yarda Allah ta tabbata a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wajen sahabbai ya ce maza tuzakirun menene kuke tunani me kuke tattauna akan haka qalu nazkuru sa'a muna tattaunawa ne muna tunani ne akan tashin alkiyama qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innaha lan taquma ba ta tashi ba alkiyama hatta tarau qablaha ashar aya har sai kun ga alamomi guda goma fa zakara sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara ambatar wa ad-dukhan hayaki zan mu gani a gaba wad-dajjal da dajjal wad-dabba da wata dabba da zata hudo ta ringa bambance tsakankanin musulmi da kafiri wa tulu'ush shamsi min maghribiha da hutawar rana ta daga inda take fadawa wa nuzul isa bin maryam alaihi salatu wassalam da sakkowar isa dan maryama wa ya'juj wa majuj da hutawar ya'juj da majuj wa salasa kusu kuma za a yi kisfewa guda uku kisfewa a gabas da kisfewa a yamma da kisfewa kun hannu a yankin larabawa eclipse solar da ake cewa wa akhiru zalika kuma da karshen wannan narun takhruju min al-yaman wata wuta ce ta fito daga yaman tatrudun nas ila mahsharihim tana kora mutane zuwa ga matararsu hadisi wanda muslim ya rawaito to anan malam shi ya ce ka shamsi bada'a bi tulu'i shamsi min maghribiha ita rana duk lokacin da rana take fitowa daga gabas take fitowa to duk lokacin da ta fito daga yamma to shi kenan an samu alamar tashin alkiyama babba ya zo aka ce a shamsu ta sta'azin rabba ita rana kullum kamin ta fito sai ta tambayi izini daga ubangijinta da daddare kamin ta fito fatatla ba da izinin lahi subhanahu wa ta'ala sai ta huto bayan izinin Allah subhanahu wa ta'ala an ba ta izini an ce ta huto wa hazar amr la mu ne wannan al'amarin kuma ban magane shi amma kuma hannu dole mu yi imani da shi kuma inna ha tasta'zin fi akhir zaman to a ƙarshen zamanin sai ta nemi izini marratayn so biyu fa tatla wa marra salisa ana uku da ta neman izinin la yi uzana laha ba a ba ta izinin ba ta nemi izinin hutawa sai a ki ba ta izinin tunda daga gabas ne take neman izini yanzu sai a ki ba ta izinin to alamar ta shi alƙiyama da aka ki ba ta izinin to zatta hutu ta ga yamma to daga ta hutu kuma hannu wanda ita ce alamat as-sa'a al-kubra yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama manya-manya shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin alƙur'ani mai girma يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها cikin suratul an'am malamai sun yi fasar annabi sallallahu alaihi wasallama ya fasara haka a maganar da yake cewa lalle Allah madaukakin sarki yabsutu yadahu bil layli Allah maɗaukin sarki yana shimfiɗa hannun shi da daddare liyatuba musi'an nahar dan ya gafarta ma wanda suka yi laifi da rana kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfiɗa hannun shi da rana dan ya gafarta ma wanda suka yi laifi da daddare hatta taqlu shams har sai rana ta huto min magaribi ha daga inda take kwana ne to a lokacin nan ne ba a amsa ba daga ta huto rana daga yamma to a lokacin ba a amsa ba shikenan man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha annab sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin wani hadisi yake cewa la tanqati al hijra hatta tanqati al tauba hijira ba ta yankewa har sai tuba ta yanke kuma yake cewa wala tanqati at-tauba hatta tatli'u ash-shams min maghribiha kuma hallo eh, tuba baya yankewa duk lokacin da musulmi yayi wani laifi ya tuba Allah yana yahe mai matuƙa rana bata huto ba daga yamma in ta huto daga yamma to Allah subhanahu wata'ala ya fasa amsa tuba kenan hadisi wanda Ahmad da Abu Dawud imam al'albani ya ingantar da shi sannan alama ta biyu bayan ashamsu ta min makani gurubiha sai malam ya ce wa furush dajjalin wa furush dajjalin hutawar dujjal dujjal mutum ne daga cikin bani adam ya furush ahir zaman yana hutawa ƙarshen zamani lahu siffatun kasiratun yana da siffofi da dama wanda hadisai suka zo don musulmai su san wannan siffofin na dujjan kuma hallo don Allah subhanahu wa ta'ala su nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga sharrin wannan na dujjan daga cikin siffofi wanda Allah su wanda Allah su wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani shi dujjal ɗin nan zai fito fa yaddai annahu rabbun nas na farko zai fito dujjal ya ringa raya ta ringa raya mai cewa ya ringa a'a shi fa ubangijin mutane wa annahu ila kuma shine abun bauta ya ringa cewa ku bauta mini wa indahu khawarik kuma dujjal ɗin nan yana da an ce al da larabci ma khalafat al'ada abin da ya saba ma al'ada yana da waɗansu abubuwa da suka saba ma al'ada kamar misali da zan mu ce abin da ya saba wa mutum al'ada mutum mu ce mu ga mutum yana tahiya a saman ruwa tana yiwa kun ga bai yiwa to wannan da larabci shine ake ce mai alhawari to dijjal zai zo da alhawari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da ya saba ma mutane na al'ada wa yatba'uhu kasir mutane da dama za su bi shi wa aksaru atibaihi mafi yawan wanda za su bi dujjal min al-yahud suna daga cikin yahudawa mafi yawa wan nisa kuma hallo da mata wa sayakhruj kuma hiya fito la mahala ta ba makawa fa iza kharaja idan ya huto asa fil ardi fasadan zai tabanna a cikin doron kasa ila an yaqtulhu masih isa ibn maryam har sai annabi isa ya sauko ya zo ya yi magane shi alaihi salatu wassalam wa min sifatihi yana daga cikin siffofi na dujjal inda kamar da ya zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu a'wa an ce a'wa yana da ido guda ɗaya ido biyu gare amma ido ɗaya ke mutane ne suke wani a ce yana da wani ido ɗaya a nan duka wannan ba haka bane ido biyu gare ɗayan bai aiki ɗayan yake aiki na dama bai aiki na hagu yake aiki shine a'awa sifar shi kenan aqimun la yuladu lahu kuma bai aihuwa bai aihuwa rishiya ahmad jani kasirun gajere ja'adu sha gashin shi a birkice bai da gashi haka irin na laraba gashi haka gari a burkitse dai a mummurde ajilar jabha yana da goshi aklal an yana da katon karan hanci kuma hannu ƙofofin hancin ƙanana masmu'ul ainain yumna idan nashi na dama a liƙe yake bayya aiki a liƙe yake wa ainihin yusra alaiha zafra kuma idan nashin guda na hagun in daga ka kalle shi bai da kyan gani akwai wani katon harce ko katuwa tsoka wanda ta bata wannan idan bai da kyan gani ido ɗaya gari yake aiki kuma bai da kyan gani kenan wannan shine daga cikin hujjojin na alamomi wanda ake gane dujjal maktub baina ainihi kafara bi hurufin muqatta'a an rubuta a tsakankanin idan nan nashi guda biyu kafara waɗansu malamai suka ce a'a kafirun imma a haɗe ko kuma imma a rubuce an sa kafiri ne kuma aka ce wa sayakra'uha kullu muslimin katibin aw ghayra katibin dukkan musulmi in dai aka ce wani musulmi ne letre ne ko illetre ne mutumin da ya hau tabul ya yi karatu ya je makaranta ko bai je makaranta ba ya iya karanta larabci ko bai iya karanta larabci ba in ya gani sai ya karanta wannan musulmi aka ba wannan damai zai gano wannan dujjal wamin sifatihi aidan an yana daga cikin siffofi na dujjal in wannan anna ma'ahu jannatun wanna sai ya ce yana da aljanna kuma yana da wuta fanaruhu janna to wannan wutar tashi aljanna ce wa jannatuhu nar kuma aljanna wannan tashi wuta ce qala sallallahu alaihi wa sallam annabin tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa la'ana a'lamu bima ma'a dujjal ni ho na san abin da yake tare da dujjal ma'ahu na harani yana da ƙorama guda biyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma ɗayan wannan ƙoramai ra'ayul aini ma'un abiyat daga ka ganta wannan ra'ayul aini kawai ka ga ruwa ne ga yanan hori kal wal akhar kuma ƙoramar ta ƙarshe ra'ayul aini narun tu'ajjiju wuta ce wadda take ci take haɓaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in adrakahu ahadun idan ɗaya daga cikin ku ya ga wannan falyati nahar allazi yarahu naran to kadda ka je wannan ruwan horikan taho wannan wutai inda dujjal ya guda wal yagmi ka rihe idanka فيشرب منه هيك شاء الذي يرى هنا فإن فإنه ماء بارد wannan ruwan nan an kana ganin shi ra'ayin ayin ga na ido ne amma wuta ce amma daga kasha sai ka ga ruwa ne mai sanyi wanda babu ruwa mai sanyi kamar shi kenan shi ne wannan alamomi na addusha hadisi wanda musulmi ya rawaito daga hadisi zai faɗa Allah ta tabbata a gare shi kuma fitilar dishar tana daga cikin manya-manyan fitintunu don shi yasa babu wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sai ya ma al'umma shi kashedi da wa'azi a kan dushiyar ku kiyaye masiba ta dushiya kai don shi yasa annab sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana addu'a zan maganarta a kowace sallah ta farilla mutum ya ringa karanta ta daga cikin asbabul wiqaya sabubbuka wanda za su kare mutum daga fitina ta dujjal ma yali bi iznillah abinda zai zo da izinin Allah na farko al'ilmu wa ta'allum dole ne sai da koyon karatu dan saboda ilimi shine maganin jahilci kenan ta hanyar ilimi in baka yi karatu ba baka san siffofin dujjal din nan ba ta yaya zaka bambance baka bambance ba na biyu ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi ka san Allah ka san tauhidin Allah ka san tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i wa sifat ka kadaita Allah ka kadaita ka kabibiyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo ka san tauhidin uluhiyya kuma hallo ka san asma'illahi wa sifat ka roki Allah kuma da wannan sunayen madaukaka sannan sunayen Allah yana ƙara ma mutum imani sanin asma'in lafi wasu yana ƙara yana daga cikin abubuwan da suke ƙara imanin mutum mutum ya san su duka gomiya tara da tara ɗari ba ɗaya ka rinka roƙon Allah da waɗannan sunayen dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani qul ullaha aw ud'u rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna da kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha naga Allah sunaye kyakkyawa ku roƙe su da su cikin suratul araf sannan abu na biyu wanda yake kare mutum daga fitina ta dujjal shine addu'ar da mutum yake yin bayan tahiya cikin kowace sallah ta farilla addu'ar da mutum yake yi bayan tahiya ta ƙarshe umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi wanda ya so annabi sallallahu alaihi wa sallama iza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya yi da tahiya ta ƙarshe falyata'awwas billahi min arba ya nemi Allah ya kare shi daga abubuwa guda hudu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min azabi jahannam ka roki Allah ya kare ka daga azabar jahannama ومن عذاب القبر كروك الله يكاري كرك عذاب تقبر ومن فتنة المحيا والممات نأكو كروك الله يكاري كرك فتن تنوكو فتنة ترى يوادة فتنة تموتوا ومن شر فتنة المسيح الدجال كروك الله يكاري كرك فتنة da sharri na addijal shine ake so mutum ya ce in ya da tahiya bayan ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati ya ce ta zo da siga da dama addu'a kuma duka wanda kai kai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal Sannan shi ne wannan ka roƙi Allah, ya Allah, ina neman tsari daga gare ka, ka kare ni daga fitina, daga azabar jahannama, ka kare ni daga azabar kabari, ka kare ni daga fitina ta rayuwa da fitina ta mutuwa. Ya Allah, ka kare ni daga fitina da shari na dijjal. Kenan yana daga cikin abin da yake kare mutum daga dijjal kenan. Sannan abu na uku, daga cikin abubuwan da suke kare mutum daga fitina ta dijjal zama a makka da madina zama a makka da madina ma al'amalu salih tare da aiki na kwarai kenan wannan shi ne kamar kullu shai aiki na kwarai tare da aiki na kwarai don saboda dijjal zai shiga ko'ina a duniya amma baya shiga makka kuma hallo baya shiga madina dan saboda hadisi da ya zo ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min baladin illa sayutawwi'ahu dajjal illa al-makka wal madina babu wani gari wanda dajjal sai ya kewaya shi banda makka da madina hadisi wanda imamu buhari ya rawaito kuma hannu imamu muslim ya rawaito shi sannan abu na hudu daga cikin abubuwan da suke kare mutum daga fitina na dajjal shine qira'atu awa'il wa hawatim suratul kahf karanta farkon suratul kahf ko kuma ƙarshen suratul kahf ko kuma suratul kahf dukanta wanda ya inganci a nan shine karanta aya goma ta farko daga cikin suratul kahf mutum ya harrace su ko kuma mutum ya ringa karantawa aya goma ta cikin suratul kahf hadisi wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda musulmi ya rawaito daga abu daga nawas bin sam'an ya za Allah ta tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man adrakahu minkum duk wanda ya iske ya riski dajjal falyaqra alaihi fawatih suratul kahf to ya karanta ma wannan dajjal din nan suratul kahf duk wanda ya fasa fas da dajjal ya karanta mai ga maganin shi nan ya karanta mai farkon suratul kahf fawatif aya guda goma na cikin suratul kahf wannan hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito daga hadisin nawas bin sam'an sannan hadisi wanda ya zo na abu darda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafiza ashara ayat min awwal suratul kahf duk wanda ya hardace aya goma daga cikin suratul kahf usima min ad-dajjal dajjal an kare shi daga dajjal duk wanda ya harrace aya goma daga cikin farkon suratul kahf an kare shi daga dajjal wannan ruwaya kenan ta abin darda ruwaya ta shu'uba ita ce take cewa akhir suratul kahf aya goma na ƙarshe sannan suratul kahfi ma ana so ai mutum ya ringa karanta ta juma'a juma'a mutum ya ringa karanta ta juma'a juma'a kenan wannan malam shine a cikin wannan baitin yayi bayani ka shamsi tatlu min makani gurubiha sai ce wa khuruji dajjal abu na uku a cikin wannan baitin yace wa hauli dukhani da fitowa hayaki yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya fitowa hayaki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani mai girma fartaka bi yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yakhsha an-nas hadha azabun alim fartaqib saboda haka ka takanta yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ranar da zama zata zo da hayaki bayyananne hayaki duka ya sama duka daga ka daga kanka duka zaka ga ko ina hayaki ne alama babbar ta tashin alkiyama kenan ka daga kanka ka ga sama ta rikice da hayaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yagshan nas haza azabun yana rufe mutane yagshan nas yana rufe mutane ka ringa neman dan uwanka ka ganshi ba ka ganshi ba wannan yana daga cikin tashin hankali wannan yana daga cikin alamomi na alkiyama babba sannan sai a baiti na gaba sai mana yake cewa wa kuruji ya ajujin wa ma'ajujin ma'an kenan bayan hutawar rana daga yamma da hutawar dishal da ma maya hayaki da kuma yanzu ya ce ya ajuji wa ma'ajuji yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama hutawar ya juji da ma'ajuji min kulli sa'in shasi'in kenan daga kowane waje sun hutu daga gabas daga yamma daga gusum daga arewa daga ko'ina sai sun hutu su taɓanna a saman doron ƙasa hatta iza kuti hati a wa majush na wahun min kulli hadabin yansurur haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waqtarabal wa'dul haqqa ina alqiyama ta kusa wannan fitowa su alama ce ta tashin alkiyama babba har ya zo a cikin suratul kahf inda Allah madaukakin sarki yake cewa qalu ya zarkar ne da inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'al laka harjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda kenan wannan daga cikin alamomi na tashin alkiyama manya yanzu sai ya ce wa nuzuli isa qatilan dajjalahum sannan sai annabi isa alaihi salatu wassalam sai ya sabko kuma hallo shi zai yi maganinsu kuma hallo shi ne zai kashe dajjal shi ne zai kashe dajjal annabi isa alaihi salatu wassalam wanda bai mutu ba shi annabi isa alaihi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala ce ya ɗauke shi ne sama kuma an alkiyama ta kusa za a mero shi kuma hallo zai yi maganin dajjal zai kashe dajjal wannan daga annabi isa ya zo kenan alama ne na tashin alkiyama yakadi imana yace yakadi bi hukumil adli wal ihsani an annabi isa ya zo zai yi hukunci ne hukuncin adalci da hukuncin kyautatawa a nan menene mana yake hudi yarda Allah ta tawa ana Allah ya ji shi da rahama mana yana nihin kenan in annabi isa ya zo ba da shari'a shi ba zai yi aiki zai yi aiki da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yaqdi bi hukmil adli wal ihsani kenan ai bi shari'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Isa in ya sauko zai yi hukunci ne kuma hakan zai yi shari'a ce da shari'a annabi annabi rahama Muhammad alaihi sallallahu alaihi wa sallam wa yahkum sab'a sinina in ya sauko annabi isa sai ya yi mulki na shekara bakwai yana hukunci shekara bakwai saba'a sinina yamla'ul ardi qistan zaka ga ko ina a cikin doron ƙasa adalci ake babu inda ake zalunci ko guda wa adalan kama mali'at al-ard zulman wa jura kamar yadda zalunci a yau ya cika a duniya to haka an annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo hallo adalci zai mamaye duniya ko ina za a zama to adalci ne aiki zai yi shekara bakwai bayan ya kashe dujjal shekara bakwai annabi Isa alaihi salatu wassalam zai yi idan wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya Allah madaukakin sarki yake cewa wa in min ahli kitab la yu'minanna bihi qabla mawti wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shadida sannan imanin da yake cewa wasu kurkuru fasili naqati salihin yasmul wara bil kufri wal imani sannan kuma hallo ka tuna yana daga cikin alamar tashin alkiyama wata taguwa za ta fito a nan malam ya ce taguwa annabi salihu wayansu malamai da dama su ma suna cewa taguwa annabi salihu amma babu hadisi ingantacce ko kuma wanda ma ba ma ingantattan ba ya ce fasara ce ta malamai ya ce taguwa ta annabi salihu hadisin kawai ya ce taguwa ce za ta fito ta ringa bambance kafiri ta ringa bambance musulmi kenan wanda yana daga cikin alama na tashin alkiyama babba kenan wanda ya kamata kenan a yi imani da shi kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alamun tashi daga cikin alamomin tashin alkiyama guda goma manya taguwa zatta hutu wanda zatta ringa bambancewa ga kafiri nan kuma hallo ga musulmi nan sai malam yake cewa wal wahayu yurfa'u nan da aka ce yasmul wara bil kufri wal imani kenan yasmu min al alama yace wal wahayu yurfa'u kuma za a ɗauke alqur'ani was salatu da ma sallah gabaki daya menene malam anan yake hodi yana nufin in alkiyama ta kusa zaka ga mutane za su shagaltu da san duniya ba ruwansu da sallah ba ruwansu da sallah mutane ne kaga ba sa sallah ba a sallah alamun tashi alƙiyama babba kenan sai kuma wal qur'ani min sudurir rijal sannan za a ɗauke alƙur'ani daga cikin zukatan maza sai ga babu sai kaga ka nemo maharracin alƙur'ani a gari sai ka rasa yana daga cikin alama na tashin alƙiyama manya ya zo a cikin hadisi ingantacce in lokacin da wayannan alamomin suka zo irin su fitowar rana daga yamma irin su fitowar dishar irin su fitowar hayaki ya mamaye sama mutum ya gaza ganin dan uwan shi irin su fitowar ya juju ma jus irin su fitowar irin su sakkowa annabi isa alaihi salatu wassalam irin su fitowar wannan taguwar sannan kuma halu sai ka nema a saman doron ƙasa ka ga wai wanda zai ce ma Allahu Allahu babu sai an shagalta da duniya Allahu Allahu ka nema babu a cikin ruwaya wanda muslim ya rawaito sai ce to kuma kaga wannan sallar da wannan alkur'anin su ne wa kuma lidinillahi wasitatani su wannan alkur'anin da sallah wannan wasu ne addini in suka tafi addini ya tafi kamar yadda muka yi a baya duk aikin mutum in bai sallah aikin banza ne kuma duk in mutum yana sallah sallah shi ta gyaru a ranar tashin alkiyama ita za a fara diba ba a diba komi komin azuminka komin sadakarka ba a diba komi da farko annabi sallallahu alaihi wasallam sallah za a fara dibawa yanzu daga ta gyaru wannan sallar to shi kenan sai a male syllabus haka annabi sallallahu alaihi wasallam fa iza saluhat saluha al-amru kullu wa iza fasadat fasada al-amru kullu dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo wafati kafin ya mutu yana daga cikin kalmomi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta faɗi as-salat as-salat wama malakat aymanukum ku riƙe sallah da kyau ku riƙe sallah da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam kashe ya ringa ma musulmai a riƙe sallah da kyau yayi a hajjatul waje hannu a riƙe sallah da kyau wanda dan saboda wannan sallah in ta gyaru komi ya gyaru kuma in ta ɓace komi ya ɓace wa iyazu billah dan saboda mi dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna salata tanha anil fahsha wal munkar ita sallah tana hana alfasha tana hana munkarin abu duk lokacin da zuciya da ta mai sallah da ta wanda bai sallah da ta wanda yake wasa da sallah da ta wanda ya rike sallah ba ɗaya bace ba zuciya wanda ta rike sallah za ka ga mutum ne yana da tumanina yana da nutsuwa yana da tausayi a rayuwar shi zuciyar da ka ga mutum yana da wasa da sallah to ka sa a kanka in aka ce wani ta'addanci ne to wannan shine mutumin mai wasa da sallah wani babban malami yake cewa a masa rahimahullahu ta'ala yake cewa in ka ga mutum wanda bai sallah to wannan ka ji tsoron shi wannan yana iya kawo ma'aikiyar shi gindin rami ya yanka ta kuma hannu ya binne ta don saboda wannan zuciyar tashi ke kisassa ce babu alheri a cikinta yace kuma in kaga mutum yana sallah ci duk shedancin shi in dai yana sallah to wannan mutumin ka mai kyakkyawan zato sai ya gyaru kuma sai ya ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shi in kaga mutum yana sallah to wannan mutumin akwai alheri a gare shi insha Allah abin da yake sai ya fasa karkashin wannan aya inna salata tanha anil fahsha wal munkar kenan shine mana ana yake cewa wa huma bi ma'ana ad-damir yarju ila as-salat wa ila al-qur'an li dinillahi wasitatan ay fa bi zihab al-qur'an wal salat yazhabu ad-din in qur'ani ya tahi in sallah ta tahi to addini ya tahi in kuma qur'ani yana nan sallah tana nan to addini yana nan wannan shine mujmal na wa'annan abiyat nan guda shidda talhisul das a takaice malam yayi bayani akan alamomin tashin alkiyama na alkubra bayan wannan akwai alamomin tashin alkiyama as-sugura zan mu zano su a gurguje alamu daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda muka faɗa ƙanana mun ce adadin su ya kai hamsin sai muka zano daga cikin muka ce mutuwa a zauwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan bayan wannan muka ce annab sallallahu alaihi wa sallama ya ce a kilga abubuwa guda shidda daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana yace mutuwar shi yace kuma hannu fatahu baitul maqdis sai yace kuma sannan wata alloba za ta zo ta kashe mutane da dama bayan wannan annab sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dukiya za ta yawaita dukiya za ta yawaita har a hudu a ringa neman wanda za a ba sadaka a rasa sannan bayan wannan muka ce akwai abu na ba maza? wahayi zai wahayi zai tsaya kafin mu zo wahayi zai tsaya na istibadatul mal akwai fitintunu za su shiga gidajen larabawa sannan abu na shida wanda manzo Allah ya ce za a samu rikici tsakankanin Rum da Larabawa kuma hallo za a yi sulhu. Sannan daga cikin alamomin tashin alkiyama hallo ƙanana muka ce ƙarancin ilimi, jahilci ya yi yawa, mata su yi yawa, maza su kaɗaita, za a ringa ma masallatayya ado, za a ringa yawan girgizar ƙasa, sannan kuma hallo zamani zai zamanto kaɗan, kaga sati kamar kwana guda. kaga wata kamar sati guda kaga shekara kamar wata guda an daga cikin alamomin ƙanana na tashin alkiyama muka ce bayawa zata aiki zata aihi uwar gijiyarta sannan kuma hallo zaka ga mata suna tafiya a tumbur zir kasiyatin ariya sannan muka ce daga cikin alamomin tashin alkiyama zaka ga cin amana yayi yawa sannan kuma hallo za a ringa sa mutane zuwa ga al'amuran da ba za su iya ba sannan sai mana ya kawo alamomin tashin alkiyama manya daga cikin alamomin tashin alkiyama manya fitowar rana daga yamma muka ce rana kullum da daddare yadda ya zo a cikin hadisi tana neman izinin ubangijinta in huto sai a ce mata huto sai ta huto yanzu a ƙarshe sai ta nemi izini sau uku sai a hana ta hutawa sai ta hoto daga yamma alamomin tashin alkiyama kenan bayan wannan addusha fitowar dajjal bayan dajjal hayakin da zai fito ya mamaye sama wanda mutum yana nema ya ga dan uwan shi ya gaza gane shi bayan wannan ya juju wa majuj bayan wannan kuma hannu yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama annabi isa alaihi salatu wasalam zai fito har ya kashe dajjal yayi shekara nawa bakwai yana mulki da adalci he ko ina a cikin doron ƙasa babu inda ba a zalunci bayan wannan yana daga cikin alamun na tashin alkiyama dabba za ta fito wanda za ta ringa bambancewa wannan kafiri ne kuma hannu wannan wannan musulmi ne bayan wannan kuma za a ɗauke alkur'ani daga zukatai kuma hannu za a ringa wasa da sallah a a samu ƙarancin ambatan allah maɗaukakin sarki na na bayanan mahadi wannan malam bai zaro su ba shi ma yana daga cikin alamat yana daga cikin yana daga cikin alamat malam bai zaro su ba a cikin nan zan mu zo a cikin akwai yin sa'abiya ce na can gaba na ga insha Allah sana tsarra ilai na kenan wa'annan su ne alamomin tashin alkiyama as'ilatul yawm as'ilatul yawm man yaskur lana hamsa min alamat as-sa'a as-sughra wa zai zara alamomin tashin alkiyama guda biyar kanana daga cikin alamomin tashin alkiyama guda biyar kanana نعم نعم زوى النبي صلى الله عليه وسلم نعم كشف فستيس تنتنو نعم تنا تشيغا كو ina gidan Laraba na'am bai fa zata abi ubangijiyarta ya ne bai wa zata abi ubangijiyarta mumtaz kamar da uwa ita take ba iya order yanzu kuma hallo a daga cikin alamun tashi alkiyama kanana sai kaga wai iya ita kuma hallo take ba uwarta order na na hudu aiwa wani kamin na kasiyatun ariyatun mata za su ringa tahiyatun burzur na mutuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama na yawancin amana na'am na'am yawan mata karancin maza a nema a ba mutum dukiya a rasa wanda kamar yadda aka yi lokacin umar bin abdulaziz na'am bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayanan mahadi na'am da kuma annabi na wannan duka yana daga cikin manya ba kananan ba ne manya ne wannan na na to ku zana manya guda uku na manya a biyu kuka zana na to a yanzu akwai kuma bayyana da za a yi na mata su maza yawa wannan kananan na majuju majuju majuju fitowa ya juju majuju a yi tabarna a cikin doron kasa na kenan wannan sune yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama kenan na'am as-su'alu sani lokaci yaushe ne kullum Allah subhanahu wata'ala yana shimfiɗa hannun shi hadisi ingantacce da rana wai don wanda ya laifi da daddare a yahe mai in ya tuba Allah subhanahu wata'ala da daddare yana shimfiɗa hannun shi wai don wanda in ya yi laifi da rana a yahe mai kafin dare yaushe ne Allah subhanahu wa ta'ala za a sai da amsar tuba ba amsar tuba shi kenan na lokacin da rana ta wuto daga yamma a lokacin nan ne ba amsar tuba kenan lokaci mai bugu a lokacin na a lokacin nan ne ba amsar tuba kenan kuma lokacin da za a kashe ka'aba na lokacin da za a kashe ka'aba kamar rushe rushe da za a yi na'am wannan duka kamar malamai suke cewa bayan wayannan hawariki ne duk da wayansu ma ba su samu ingancin wannan ba na'am kenan wayannan su ne al-muttafaq alaiha wanda Malik Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i duka suke sama na'am Qur'ani zai shafe na'am Qur'ani zai shafe gaba Qur'ani zai shahi gabaki daya babu a nema wanda zai karanta babu na'am lokacin da ake ta musulmi za su yi
na cikin nuzuli isa alaihi salatu wassalam eh eh tunda mafi yawa hadisi ya zo mun ce wan su wane ne za su yi yawan bin dujjal al-yahud banda al-yahud wa wan nisa yahudawa da mata su ne za su bi yawan bin dujjal shi wannan dujjal din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da alamomi da dama wa zai zana alamomi na dujjal din wannan na da guda guda dujjal yana da alamomi wanda daga ka gan shi musulmi zaka gane na yana da goshi mai fadi na yana da ido a hagun ɗayan a hagun in ne mara kyau na dama a liƙe na in ka gan shi abin tsantsani ma bai da kyau wata tsoka ta hoto a idan na wannan faɗi ne ake da yawa na na na na dogon hanci na na a tsakankanin idan guda biyu mutane wanda suke jesa yanzu zaka ga a saman facebook ana yana da ido ai haka duka tatsuniya ce shi hadisi wanda ya zo na manzo Allah ido guda biyu ne ɗaya a rihe ɗaya a buɗe kuma har bai da kyau kuma tsakankanin idan guda biyu an rubuta kafara ko kuma kafir aka ce wanda ya yi karatun da wanda bai yi karatun ba in dai musulmi ne sai ya karanta wannan na eh, na akim la yulad baya aihuwa na mai firkitaccen gashi na ɗan gajere ne ahmad na karon shi jani ahmad jani ba na kenan wa'annan su ne a takaice su na na fit na na na sani yana da hawarik abubuwan da ya saba ma al'ada dujjal yana da fitina da dama Allah ya kare mu daga fitinar dujjal mun karanta wayansu abubuwa wanda suke kare mutum daga dujjal wa zai zano ɗaya daga ciki abubuwan da za su kare mutum daga fitinar dujjal na'am ayoyi goma na farkon suratul kahf suna kare mutum daga fitina ta dujjal in ji manzo Allah mutum ya harce su a annabi yake cewa an kai gamu da dujjal kai fas a fas karanta mai ayoyin wannan goma na farko ta cikin suratul dujjal na ko kuma goma na ƙarshe na bayan tahiya addu'a bayan tahiya na zama a maka ko madina tare da aiki na kwarai na karanta suratul kahf yawan karanta suratul kahf ranar juma'a juma'a na addu'a ta bayan tahiya bayan an yi tahiya amma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai ana yi tsari daga abubuwa guda hudu wa zai maimaita mana addu'a na na karanta ta addu'a اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الماء والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة العذاب القبر ta zo da ruwaya da yawa wadda duk wanda ya yi ta ya yi na abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya biya bukatunmu na alkhairi Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اقض حوائجنا جميعا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك